العالمين الصلاة والسلام على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ينوى مسلمي خطبر ما يو bayan muqaddima da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama bayani ne kan falalar sahabbai da matsayinsu da darajarsu wannan magana maimaita ta wajibi ne wannan magana nan nagata da dandakata da maimaita ta dole ne dalili wata jama'a ce wadda take da bashi da ba za ka iya biya ba bashin kuma a kanka ai ba bashin kuɗi ba ne ko bashin gida ko riga ko mukami la bashi ne na aƙida aƙida abin da ke ce ma aƙida kuwa kudirin da ke ya kullu abin da zuciya ta kama ta rike shi kam ana kiransa aqida shine aqdu wannan lafazi aqida sahabbai ba sa faɗin sa zaman sa babu kalmar aqida zamanin sa babu kalmar aqida ta zo ne daga baya musamman kace daga zan ibnu taymiya Allah ya kara masa rahama a dalilin bibiyan nusus na shari'a kuma babu wanda ya inkari haka abin yake sahabbai sukan ce imani bilis da tafan magabata da kyau kafin ibn tazaki su ce kitabul iman kitabul iman ko kitabul islam ko shari'a na al'ajuri misali amma kalmar aqida al'allama ibn taymiya to nake cewa wato bashi ne na aqida wanda waɗannan bayan Allah Allah ya yada wannan addini ta hannunsu kai tsaye mai zagin sahabi baya kasancewa musulmi ko ya sallah kuwa ko ya yi sallah wa in sallah wa samu hajj ba lamari ba ne kawai na ainihin harakatun automatikiyatun la akwai imanin ko babu sahabbai Allah ƙara musu yadda suwa ne ne duk mutumin da ya yi zamani da annabi Muhammadu yana mai imani da shi kuma ya mutu akan imanin wannan ba shi ne sahabi ba ko tare duk mutumin da ya yi rayuwa da manzan Allah salasala suka ce karkace wanda ya gan shi don idan kai magana gani akwai waɗanda sun yi imani amma ba su gan shi ba a dalilin makanta da Allah jarabe su da ita ibn um maktub ba Allah ya ce an ja a hul'ama ba don makaho ya zo gare shi ai makaho ya ce to kai a ta'arifi kana cewa wanda ya gan shi hada mara ahu to zai fi kyau kenan saboda hikima irin ta malamai barakallahu fihim wanda ya zamani da shi kaga ba ma ciki kenan yana mai imani da shi kaga sai ka cire wanda ya zamanin da shi bai imani ba kaga in ka ce wanda ya zamani abu da zamani da shi abu lahabin ba mu su imani ba to sun fito daga cikin wannan tarihi wanda ya zamani da shi ya yi imani da shi abubakar na ciki Allah ƙara masa yadda umar na ciki manyan bayan Allah Allah ƙara manya mutanen manzan Allah guda goma nan da aka ba su aljanna daga duniya suna ciki ko ba su ciki suna ciki bal su nema 'yan sahun gaba waɗanda suka je yaƙin badar suna ciki 'yan bai ridwan suna ciki jaishul usra suna ciki waɗanda suka gamu da matsala mutum uku ne kuma Allah ya yafe musu as-salafa allazina khulifu hatta daqat alaihim al-ard bima rahubat kasa ta yi musu kunci tare da fadinta to Allah ya yafe musu suka yi zamanin sallam suka mutu akan imani kai sai suka ce ko da ma ɗayansu ya yi ridda amma kafin ya mutu ya dawo ya tuba to ba ka cire masa hular sahabbantaka saboda wannan riddan sahabi ne kuma ka duba ma'abota fasikanci sukan ce to ai ga cikin sahihul bukhari ranar kiyama annabi zai faɗa sallallahu alaihi za a zo da mutane a yi da su wuta sai annabi ya ce ashabi ashabi to gashi kun ce sahabi to gashi ashabi ashabi sai ya ce da shi ina sun canza sun bar hanya ya rasulallah bayan ka bar duniya ya ce sai in ce fasuhkan Allah wadanku ban san da ku ba waɗannan ma'abota tamyi'i da murguɗa nassai masu wasa da hankulan ƙananan ɗalibai da basu karanta addini ba sai a shakile musu ƙafa a guntula kwakwale gabar riskar abin da yake daidai to ai gashi annabi ya ce a sahabi sahabi na sahabi na sahabi na in dan ta maganar sahabi ne toya me ce amsa ka ganin a gun ma'abota ilimi wannan ma'aban bai kai magana ba da amsa ba ko kuma ka ji suna cewa to ai ga suratul munafiqun ya Allah ce munafikai kuma su ma sahabbai ne Allahu akbar ta yaya munafiki zama sahabi ta yaya kalmar sahabi takan zo a ma'ana biyu akalla akwai ma'ana ta harshe in ka ce kai sahibin manzon Allah ne kana la'akari kana kan addininsa ko da dai kalmar tana da nauyi ba kai ma ka kira kanka wani abu din ba misali waɗanda suka gan shi sai ka ce e shakliyan sahabbansa ne amma a ta'arifi na imani fa ba sa ciki da ka duk wani munafiki ba sahabi ba ne duk kuma waɗannan da za a kore su ai munafikan ake nufi ai shikenan kawai yana daga cikin irin shubha wanda yake ba addini ba to sannan kuma da sayi na bakar da umar da uthman suna cikin munafikan ne akwai garin nasu ciki ya kai kinsu su mai nasu laifin adawar ma ta fi karfi a kansu kaga ba imani ba ne wani irin maguzanci ne sabo daban ya lulluɓa da rigar musulunci asalinsa kuma ibnu saba'in ibnu sauda shi suka zauna suka kitsaya za su shigo musulunci saboda jin zafi don me musulunci ya je ya kawar da addinin zoroastrianism ku karanta ni da kyau a yankin na ya kira farisa ko irin a yanzu kuma suka yi targeting din wanda ya yi dalilin kawar da maguzancin umar bin al-khattab za ka suka kashe shi fairuzu dailami wanda ya kira abu lu'ulu a talmajusi shi ya shigo sahu da wuka sharɓaneniya ya aikata abin da ya aikata babban malami muhibbuddin al-khatib mai littafin da ya yi yake cewa yana yawo a wani yanki na ainihin ƙasar iran sai ga kabari ramzi shekli symbolical yani kabarin sai aka rubuta haza kaburu baba shuja'iddi wannan shine kabarin jarumin addini su kuke nufi sai suka ce kabarin abu lu'ulu'a ha jarumi suka ce jarun da yi ya kashe umar to wannan fa shine abin da aka shigo al'umma da shi in ba haka ba tambaya ma mai sauki da kowa zai iya tambayar kansa to yaya aka yi sayid na ali allah ya kara masa yadda duk ƴaƴansa akwai mai suna abubakar akwai mai suna umar akwai mai suna uthman kai ba ma haka ba randa shi'a suka kashe husaini don tarihi su ne shamir the tare da shi yake ran da sai da Hussein ya rasu Allah Allah ƙara masa yadda tare da Abubakar al-Akbar dan Sayyidina Ali suke me yasa ba ku san ayyanku suna Abubakar me yasa ko Aisha wanda aka ce ana son nashi to yayansa gaba daya akwai sunayen su gaba daya ya nuna maka me tsakanin su gaba ko soyayya kalla in ka ce gaba alfa kalla to sanin sahabbai da sanin haƙƙinsu da matsayinsu a wani ma ya ji ne akan kowane mai imani zamani zai zo in aka zagi sahabbai ma'abota ilimi suka yi shiru za su fara samun kaso rabo irin na zaki rabo mai tsoka na tsibar ubangiji a kansu in suka yi shiru ya zama doma abota ilimi ku yi bayani wala taktumunahu ليهلك من هلك عمل an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wa inna allaha lasami'un alim imamuna malik Allah ya kara masa yana cewa waɗannan mutane sun so su zagi annabi ne da kansa sai suka fake da sahabbansa ka gani al-khatib kuma na cewa ko nasoshi na ƙur'ani ba su zo sun yi magana ba halin da mutanen suka rayu ya isa ka san adalai ne sun ce da dukiya sun ba da rayuwa sun ba da komai nasu don addini ya daga kai mai kai abinda zai baka ma mamaki me yasa ake bi da sayyidina husaini ya husaini ina ya hasan to hasan ba dan sayyidina ali bane me yasa ba ya samu wannan gatan nan za ka yi mamaki in ka san dalili sayyidina husaini ya auri ɗaya daga cikin ainihin matan farisa bayan an ci yaƙi yaƙin qadisiyya cikin matayen da aka kama akwai shaharanta sayyidina umar shi ya ɗauka ya ce to na baka wannan matsayin kwarkwara ita ce ta haifi ali zainul abidin da waɗannan limamin da suke kira goma sha biyu to su waɗancan mutanen farisa ko iran kenan a yanzu zaka ce saboda ganin ga wani wanda jininsu ya shigo cikin gidan annabci sai suka rike husaini shi ku sai na hassan suka bar shi dan shi matan salarabawa ne so matsala ce kawai tribalism ethnicity da kabilanci da sauran misali asalin magana kenan kawai in ba haka ba me yasa ba ce ya husaini ya ya alhassan is'al nafsaka ya akhil karim me dalili to ya zama dole a sani fitina in ta zo abin da ke kashe ta bayani na ilimi wani in ana buɗe kwakwalwa a cusa karatu kayi ka kyale shi ba zai gane ba tubaronka da wani ayi bashin da ke kanku ya ku malamai ku yi bayani ku fayyace ga gaskiya nan ga ƙarya sannan mu roƙi Allah in muka ji gaskiyar ya ba mu ikon binta ya raba mu da girman kai da isa wanda ba ta da amfani dan abin da ake ce ma girman kai shine me batrul haq wa ghamtun nas kin gaskiya da kuma raina mutane amma sahabbai sun riga sun shallake inda suka shallake Allah ya ba su abin da ya ba su sun ga annabi Muhammadu sun yi imani da shi sun ba da dukiyarsu me za ka ce game da sahabin da annabi ya ce da shi daga yau abin da wani ya yi ba zai cutar da shi ba saboda ya ba da kudinsa saboda shi ya ɗauki nauyi na jeshul usra Usman bin Affan shi ya sai rijiya ta Roma manzo Allah ya masa addu'a saboda wannan alkhairi ga yami irin su a yau me zaka ce game da Abubakar Siddiq wanda ya aura ma annabi yaya annabi ya aure ainihin yar kafiri la ilaha illallah wa ina hankali yake ne wanda ake masa wahayi wa ya haifi na Aisha ta Abubakar annabin da ake masa wahayi Allah ya ce da shi wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin wala wa'jabatkum kada ku aure mushrikai mata kuma yace wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kada ku dauki aya ku ba mushrikai annabi ya san da wannan amma duk da haka me ya aure yar mushriki kenan ko astaghfirullah ya kuma ɗauki ainihin yarsa ya aura mushriki usman ko haba jama'a na imani mutum ko bai san abcd na musulunci ba ya san da matsala abin ya fi ƙarfin malauje cikin naɗi barandami ne cikin naɗi da masifa mai hankali mai hankali ba zai fada cikin wannan hargido ba shi yasa halartar majalisin karatu na malaman sunna wajibi ne akan kowane mutum dauki littafi na jin hankalin matasa ku daina ɗauko karatu daga intanet intanet ba gun ɗaukan karatu ba ne don kowa zai iya zuwa wurin kowane kadangare da kulba zai iya zuwa wurin a iya turo magana ta zagin sahabai ka ɗauka magana kirkici amma shari maka je ka zauna a majalisi ko ka sa littafi a daina ganda a daina turo koko da girman kai na shirme da ba zai amfani ba ka cuci kanka da kanka neman ilimi gaban malamai akalla zai baka abu uku na farko malamai suna cewa yutsi kal adab zai baka ladabi to me ya kai to na biyu zai gyara maka fahimta abinda kake gani haka ne sai gaba haka bane ka ɗauki misali a harshen larabci akwai abin da suke cewa al-ishtighal kalmar ishtighal kai ka ɗauka ana nufin shagulgula ne a arabiya ba haka ake nufi ba to misali sai ka zo kana littafin nahawu sai magana kan ishtighal wal arda ba da zalika da haha ishtighal sai ka ce akwai ishtighal akwai shagulgula na wurin sai ka wuce misali shagulgula rawahul bukhari mu'allaqan buhari ya race ya ruwaito a rate me ya race to akwai kalkala sai ka ce akwai jijjiga a wurin jijjiga kamar ya saboda baka yadda ka je ka fahimci me malamai ke nufi ba za ka ma abota ilimi a sheikh dr shifri ke cewa kai hatta fatawa ma sai mun amince da ainihin kasar da kake da shi na ilimi tambaye ka fatawa ba ta kowa da kowa ba ce Allah jikin ibn Uthaymin yana cewa wallahi ba dan jin tsoron kar a kama ni da boye karatu ba lama aftaitu ahadan da ban yi ma kowa fatawa ba in ji da kaina tukun ina fama ne ma in samu tukun amma ya zaka zauna wani na bukatan abin da ka sani kai shiru sai zama masifa gare ka musamman zamani irin wannan sahabbai na da haƙoƙi na ambata kamar guda bakwai dole ka dinga ce radiyallahu anhum dole ne ka yadda kuma shugabanninka ne ka yi musu kyakkyawan uzuri in sun yi kuskure kar ka shige game da su kar ka yi su matsayin annabci kar mu kaskantar da su sannan kuma ka yadda suna da asbaqiya a kanka wato sun riga ka imani duk inda ka ji ya ayi wallazina amanu a ƙur'ani sahabai ake nufi da su da farko tukun sannan mu lokacin da kai allazina amanu kai ana kai kana na lokacin ai sai da allazina amanu jiya suka yarda tukun aka saukar da amanu kafin yan amanin yau mu ji da mu ake yi domin su ne waɗanda ake ma magana da su humul muhatabuna asalatan in ka ji wannan da sahabai ake nufi aslan sannan mu kuma taba'an dole ka sallama da wannan sannan kuma ka san cewa suna da haƙƙi da falala na irin wahalar da suka yi na yada addini musa ibn musa ka ɗauki misali da ya fara fafutuka yana jihadi sai da ke har faransa benin race lokacin khalifancin banu umayya yana daga cikin ƙananan sahabbai sai daga baya a shekara ta wajen 800 da wani abu tukun aka ce da shi ya dawo ya shiga cikin sahun bayan Allah ya je madina ya ce ya ubangiji ina da sauran rayuwa kamar da ni fagen jihadi idan babu na zo garin annabinka ka karɓi raina bai kuma koma ba Allah karɓi shawara tarbiyyar sahabbai da alkhairin da suka yi da abin suka ko mu a wannan yanki da ake cewa Nigeria shekara sittin da wajen bakwai da barin annabi duniya sai ga musulunci na kwankwasa kofa a yankin daular borno albarkacin da wasu waye ai sahabbai ne da haka suka ce duk wanda ya zagi ainihin sahabi to ya zagi shi kansa musulunci domin zagin dan aike na wajabta zagin shi kansa aikin kwarai kuwa zagin dan aike na wajabta zagin ainihin shi kansa aikin ile ko sai gashi ya bayyana suka fara cewa qur'ani ai an nakasa shi bai cika ba bai cika ba la ilaha illallah to mafita daga wannan musibar tashi ai karatu da neman ilimi lazimtan majalisai na karatattuka a duk inda kake sannan kuma in kaga dan uwa wanda ya fada cikin wannan halaka misali to ka tausaya masa ba nasiha mai kyau in zai yiwu ka ji hankalinsa ka faɗakar da shi babu dalilin zagi ko la'anta la'alla lahu uzuran wa anta talawmu kila da uzuri an masa mugun karatu ne bai gane bane bai fahimta bane kuma watakil haka kuke ada kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu so ake a gudu tare a tsira tare amma abinda muke ƙara jaddadawa tsare darajar sahabbai da kulawa da matsayinsu kai ko sunan abubakar ka gani a ƙasa inda shi ake nufi aka yar to ka ɗauka ka je ka alkinta saboda mutunta wanda ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma ya yi bishi ya ce duk ƙofofin masallacin nan ku rufe banda ta abubakar wani ahli suna suna hira da shi'a sai shi'an wai ke cewa da shi ai mun muka je madina tunda akwai babu umar kofar sayyidina umar akwai ko mu ba mu shiga masallaci ta wannan kofar saboda muna kin umar sai ahli sunna ya ce Allahu akbar umar kana raye kana mace shedano gudun ka suke suna tsoron ka magana ta kare اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد الله كدغ مسلمي da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka haɓaka imanin mu ka kare mu daga ainin halaka ka raba mu da ainin fitintun ya rabbal alamin ka kauda talauci da musiba da tajrifi da mayata da bala'i daga dukkanin kasashen ya rabbal alamin ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ƴan uwan musulmi dake garin Madaya Madaya ta Suriya da suke cikin kunci Allah ka gani ya Allah ka ɗauke musu wannan musibar azzaliman da suke musu wannan hisar kamar kansu ya Allah in masu gyara Allah ka sa su gyara ya rabbal alamin duk inda ake zaluntar musulmi a ko ina a duniya ya rabbal alamin Allah ka kawo mana ɗauki ka kawo mana magani a gurguje tsokaci ko da nakan kawo tsokaci ne yawanci ainihin kafin addu'a mu tashi sallah da idan Allah zai wani tsokaci ko da bayan sallah umu ila salatikum yarhamukumullah